أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لطف تعني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسمائه ذكر آيتك واربط نور توصلني بها والمنتمين إليه من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء القائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taru domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu muna nan a cikin littafi na shama'il muhammadiyya littafi da yake karantar da mu wasu daga cikin kyawa wasu daga cikin ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna nan a hadisi na 281 wani littafin kuma 264 hadisin yana farawa da kaman haka babi na 38 hadisin yana farawa da kaman haka حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الخزاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائلا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس رواه الترمذي wannan hadisin yana farawa da kaman haka malam tirmizi yace malami na mai suna ahmad bin mane shine ya karanta da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin malamin sa mai suna ahmad bin mane ahmad bin mane ya samu wannan karatun ne shi ma daga wurin malamin sa mai suna hushaim shi ma hushaim ya samu wannan karatun ne daga wurin khalid al-khazza shi ma khalid al-khazza ya samu wannan karatun ne daga wurin malamin sa mai suna abdullahi bin shakir abdullahi bin shaƙi kuma mutumin basra ne imamu ahmad ya ce sika ne sai dai yana da matsala ƙwara ɗaya matsalarsa shi ne nasibi ne menene nasibi nasibi shi ne mutumin da ke nuna soyayyarsa ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma yana zagin iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sun kasu biyu kenan akwai rafidi akwai nasibi rafidi shine wanda yake nuna soyayyarsa da kaunarsa ga iyalan gidan manzon Allah amma yana zagin sahabbai shi kuma wannan kaga vice versa kenan shi kuma wannan nasibi shine mutumin da yake son sahabbai amma baya son yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wancan makon da ya gabata muka kawo kisan ɗaya daga cikin su da muka yi karo da irin wannan a baya ɗaya daga cikin su ne yake cewa ai yarinyar manzon Allah ma ma kuɗe shi ya ce subhanallah yace na na Fatima haka ya kira sunanta ya ce na na fatima ma makwaɗaiciya ce annabi na rasuwa ta fara rigima sai an ba ta gadon gona aka ga wannan shedanci ya za a kalli jinin manzan Allah ko bayan ita ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ciwon ko wafati ba ya kirawo ta ya ce mata wance ciwon nan ya rada mata a kunne ya rada mata ba san me ya faɗa mata ba da farko tukunna sai a ga ta fashe da kuka can sai ya ƙara kiranta ya ce zo ta ƙara zuwa sai ya ƙara raɗa mata sai a ga ta fashe da dariya kuma shi kenan bayan rasuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kafin an yi an tabbaye ta menene ya gaya mata ta ce a gaya muku sirri kuma bayan rasuwan manzan Allah ta ce ai abinda manzan Allah ya gaya mutum nan a kunne shine ya ce mata wannan ciwon nawa ba na tashi ba ne sai ta fashe da kuka shine kukan shine ya ƙara kiranta ya ce zo sai ya ƙara raɗa mata wani abu ta ce abinda ya ƙara gaya min na biyu na fashe da dariya da murna shine cewa ya yi ce ce wacce za ki fara riskata bayan rasuwa na a cikin iyalai na ke za ki fara rasuwa a cikin jini na ke za ki fara fuskana wata shi ne tsakani to sai ka kalla wannan gashi tana da kwaɗayi ko ɗaya daga cikin zuba ya ƙara kallon imamu ali karamar Allah wajen hau ya kallon imamu ali ya ce imanin shi ma bai cika ba me aka ce aka bai sha ya ce a ku tsaya ai ya musulunta yana yaro wa yana shekara tara ya musulunta kenan mu ne ma sai ya ce duka mu kafirai ne kenan ko ba ka ba tallan mu ai mun ganyaye ko muna tasowa muka ce mu wa musulman da mun imani da Allah ko ba ka ba to jinin annabi ba yake kalla dan imamu ali jinin annabi ne ko babban annabi shi ya haife shi ko ba ka ba ne babban annabi ya haife imamu ali ka kalle shi ta ce ya musulunta wai yana karami saboda haka imanin shi bai cika ba so abubuwan da ya kalle kalle imamu Hussein shi ma ko imamu imamu Hussein ya kalle shi ya ce mai shi ma makwadaici ne kwadayin mulki ya kai shi aka kashe shi wannan su ne nasibawa ka gani ko su ne nasibawa suna son sahabbai amma duk wani wanda yake da alaka da jinin annabi ko yake da surkuntaka da shi to shi ba wani abin nan bane ba za daga mai hula ba sai a sare shi kawai kamar dai inda kaga su kuma wa'incan rafibawa su kuma iyalan annabin suka rike duk wanda ba iyalin annabi kawai sai a sa mai kaulasa a ce ba musulmi bane da kalla wa'annan duk sahabban da Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina sun ce dukkan sahabban annabi duk yan wuta ne banda mutane kwarau ka gani wo to haka wayannan sun sun yana wayannan sun yana mu ahlus sunna sai muka tsaya tsakiya muna san iyalan gidan annabi so na sosai sahabban annabi muna san su so na sosai ba ɗaya daga cikin su da zamu yadda ka zaga mu daga maka kafa an gani ko Allah ya fi mana Allah ya fi mana to shi wannan mutumin da ake kiransa suna Abdullahi bin Shaqiq nasibi ne an gani ko nasibi ne Allah ya fi mana muna faɗan wannan ne saboda karatu ya fito fili an gana wannan ko ba muna yi da wani bane shi Abdullahi bin Shaqiq din nan mutumin basara ne an gani ko yana daga cikin tabakan malamai ka kalla ba duk da haka malamai ba su zage shi ba duk da haka yana daga cikin tabakan malamai na uku a cikin ilimin hadisi ka gani ko class by class ne a ilimin ko to yana daga cikin class na uku class na ɗaya class na biyu class na uku yana ci daraja na ɗaya daraja na biyu daraja na uku yana ci kaga adalci wannan ko bai hana dauki karatun shi ba an dauko karatun shi gashi ma yanzu ana maka bayani an dauko karatun shi sai a ga ma kuma dai yana da matsala ko to da kai ka kiyaye wannan ya nuna maka adalcin malamai magabata na da amma inda yanzu ne fa da an wurga maka kaulasan shikenan Allah mun tuba Allah ka yafe mana manyan manyan malamai duk da wannan matsalan nashi ba manyan manyan malamai sun yi karatu a gaban shi ka gani ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana yake cewa ah bin shaqiqo qalat sa'altu ko sa'altu Aisha radiyallahu ta'ala anha sa'altu Aisha radiyallahu qala yake cewa sa'altu Aisha radiyallahu ta'ala anha yace ni dinnan na tambaye nana Aisha yardan Allah ya kara tabbata a gare ta an salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tadawwi ya ya sallolin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake na nafilfili shi tambayan da yake nan nana Aisha matan annabi yake tambayan sa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha fa qalat sai ta ce kana yusalli laylan tawilan qa'iman manzon Allah yakan yi sallah da daddare dare mai tsawo a tsaye kuma yake yin sallah walailan dawilan qa'idan wani zubin kuma zan Allah sai ya sallah da daddare sallah mai tsawon gaske amma a zaune a gani ko aha fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi karatu a tsaye to zai yi ruku'u a tsaye zai kuma yi sujjada a tsaye din an gani ko ma'ana zai yi ruku ya dago ya yi sujjada shi ake nufi a nan wurin wai za kara wa huwa jalisun idan manzon Allah ya zauna za a yi sallah a zaune to manzon Allah zai yi karatun shi a zaune zai yi ruku a zaune sai ya haka sai ya dago sai ya sujjada a zaune ita zaka Allahu akbar tara an gani ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wani hadisin dai malamai da dama sun ruwaito shi cikin su akwai Abu Dawuda da kuma Imam Tirmidhi da muke karantawa a cikin littafin nasa ne Allah ya saka musu dalili hadisi na gaba yana farawa da kaman haka حدثنا إسحاق بن موسى الأوصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن الس- عن السائب بن يزيد بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قائدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها sallallahu alaihi wasallama rawahu tirmidhi wannan hadisin yana farawa da kaman haka malam tirmidhi yace malami na mai suna ishaq bin musa al-ansari shine ya karantar da ni wannan karatun shi kuma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna ma'anu ma'anu yayi wannan karatun a wurin malamin sa mai suna maliku imamu malik yayi wannan karatun a wurin malamin sa mai suna ibn shihab ibn shihab az-zuhri kenan yanzu ake magana ibn shahab yayi karatu a wurin malaminsa mai suna as-sa'id bin yazida shi as-sa'id yayi karatu wurin malaminsa mai suna al-mutallab bin abi wa bin abi wada'ata as-sahmi al-mutallab bin abi wada'ata as-sahmi yayi musulunta ranan da aka zo za a ci ko ranan da za a bude maka aka ci maka da yaki kan san da ayi ba maka bane suke wahalar da musulmai ko har suka kore manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wataala yake masa alƙawarin zai dawo da shi yake cewa innal ladhi farada alaykal qur'ana laradduka ila ma'ad ko sanin dai wannan wanda ya sauka maka da alqur'ani zai dawo da kai wannan garin da wayannan mutanen suke wa garin sai sun fitar da kai din an gani ko dama ya kafin nan shi warqa bin nawfal dan uwan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan dan wannan na Khadija shi ya fara gaya wa manzon Allah wannan ya ce mutanenka sai sun fitar da kai matan Allah ya ce a mukurji yahu yanzu mutane na ‘yan uwana su za su kore daga wannan garin ya ce kwarai babu wani mutum da Allah zai turo shi da wannan saƙon na gaskiya face sai mutanen shi sun kore shi kaga tun yanzu an riga an biya masu fanni ya sani yanzu saboda haka da ya zo lokacin abin ya yi kamari sun takurawa musulmai an yi hijira na farko kasar hijira na farko shine aka je Habasha Ethiopia aka ƙara yin hijira na biyu zuwa Habasha da har ila yau Ethiopia sannan aka zo aka yi babban hijira shine zuwa garin Madina sahabbai sun riga sun tafi da sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar ko da Imam Ali a manya-manyan sahabbai kenan sai kuma wanda yake raunana ne wanda ba za su iya fita ba yanzu to manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ga masa yana Abubakar cewa lalle Allah subhanahu wataala ya mana izinin yin hijira yanzu ko ba haka ba annan sai na Abubakar yake cewa asuba ya rasulullah yanzu ni ne zan aboki ka zuwa fita manzo Allah ya ce masa kwarai to da ka sai na Abubakar ya samu babban namba a wurin Allah Allah da kansa yake kiran sayyidina Abubakar da cewa sahabin annabi ko Allah yake cewa illa tansuruhu فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه آية القرآن إذ يقول لصاحبه أبوتين النبني وانا هكا الله يتي إذ يقول لصاحبه saboda haka yanzu sai na abubakar da manzon Allah da imamu Ali suka tsaya imamu Ali aka ce kwanta a garin annabi akwai wayanda za su zo kashe annabi a ranar kai ga kwanta kenan kaga wannan bacin karfin imani na imamu ali waye zai kwanta kana ji an ce za a zo a yi kisa ne kai ga kwanta akan gadon kai kamar ni ne kenan za a zo a kashe shi amma karfin imani ya ce yaya da zai kwanta me dalilin ke kwanta din shine wai akwai kayan wa'annan mutanen da suke so su kashe annabi a kasan gadon annabi su da suke so su kashe annabi akwai ajiyansu a ɗakin annabi saboda haka annabi ya ce imamu ali ka kwanta in har Allah ya kai mu gari ya waye ka dauko kayan su kuma ka ba su in mu ne yanzu ya zama ganima Allah zai su yaya mutumin da zai kishe kai yana da naira miliyan daya a ɗakin ka yawwa da ka tashi kadan yana kawai zai kace araba ganima yanzu ba ba kan mutanen ba za a yi ba to amma haka dalilin kwanan imamu ali kenan sai manzon Allah da sayyidina Abubakar suka kama hanya sai suka suka fita din an gani ko to abin da nake kokarin faɗa maka nan wurin ko nake faɗa muku a nan wurin shine duk lokacin da ka zo da abin gaskiya makiya Allah sai sun yake ka ka sa wannan kwakwalwanka duk lokacin da zaka tsaya kan gaskiya kuma to makiya kuma za su yafe kai ma Allah ya ce mana amma baka sani daga baya Allah zai baka nasara da galaba akan su ai yanzu abin da ya faru kenan ko ba haka bane to shi wannan mutumin ranan da aka ci maka da yaki ranan ya musulunta saboda abin ya wuce hankalin mutum an gani ko abin ya wuce hankalin mutum da wayannan mutanen su suke azabtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ne duka garin gaba ɗaya garin maka a lokacin ba wuce dubu uku ba ba wuce dubu uku ba duka garin makan gaba ɗaya ba wuce dubu uku ba sun takura manzon Allah sun kore shi manzon Allah ya fita manzon Allah da zai dawo garin ranar da za a ci garin da yaki manzon Allah ya shigo garin makka da sojoji musulmai ba wai an haya ba ba sojoji musulmai sama da dubu goma wasu malamai cewa suka yi dubu goma sha biyu to dan Allah mutane dubu uku za su yi tsankaran dubu goma sha biyu ko dubu goma za su iya to wannan mutumin sai ya tsinke malam ya ce kai wannan lamarin shi ba wasa ba ne wannan lamarin ba ya zo zai umara ba masu kore shi ko ko ba haka ba ne ya zo zai umara suka kore shi a nan aka yi sulhu cewa manzan Allah ba zai kara shigowa garin ba sai bayan shekara goma kafin shekara ta zagayo manzan Allah ya zo da wa'annan mutanen sama da dubu goma sauraka shi wannan mutumin wa yake da suna al-mutallab bin abi wadda as-suhumi din nan a ranan ya musulunta ya ga ikon Allah mala yace na yadda kai annabi ne na musulunta sai ya musulunta bayan haka ya zo ya sauka a garin Madina a Madina ma dai ya rasu shi Allah ya saka masa alheri Allah ya ji kansa so shi kuma ya samu karatun daga wurin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake kiran da suna Hafsa Hamsa kuma kowa ya santa a nan wurin ko? Ita ce ‘yar Sayyidina Umar. An gani ko? Ita ce wadda wannan abin ban mamaki ya faru da ita ko? Lokacin da kaga ita da tana tana auren wani mutum ne da ake kina sa suna Hunay. Shi ne mijinta. To auren ya zo ya mutu. Shi Sayyidina Umar zai koya wa mutane wani irin karatu mai ban wahala. shi ne yanzu zai nema ma yariyarsa a miji saboda haka sai ya lallabo ya lallabo ya zo ya samu sai na abubakar sai ya ce masa sai na abubakar ga yarinya ta ba in ka yadda ka aure ta ka gani ko sai na abubakar sai ya nuna masa cewa a'a sai ya ƙara lallaɓowa ya zo sai ya samu sayi na Usman. Sai sayi na Usman ya ce masa shi yana da uzuri. Bacin haka da ya aure ta. Bacin haka ne kam da ya aure. A sayi na Abubakar shi shiru ya yi ya ce komai ba. To wannan shirin da sayi na Abubakar ya sai bai ji daɗi ba. Ashe shi kuma sayi na Usman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa cewa zan auri wannan yarinyar yar wurin wane sayyidina Umar amma kai shiru da bakinka akwai lokaci nake jira yayi ka gani go to ita ne wannan bayar Allah to manzon Allah dai a takaice ya zo ya aure ta to a wurin ta aka samu wannan hadisin ita ma ban san mu ci lokaci amma abin da ya faru akan ta wata rana an samu sabani da ita dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya nuna maka cewa zaman aure zama ne na ibada kuma zama ne na hakuri an samu sabani da aka samu sabani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to je ki na sake ki la ilaha illallah hankalin sayyidina aha Umar ya tashi a ce ‘yarka annabi ya to wa zai aura kuma yanzu ba aure wa ma kana lakum an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan karka yadda aka ce haramun ne ga musulmi kuma ya aure matar da annabi ya aura har abada to ga aka ce an sake yarinyanka shikenan ba aure har abada tunda annabi ya aure ta yanzu kuma ya rawa da ita babu wani musulmi da zai kara aurenta alqur'ani ne wannan ai suratul ahzab ko wa ma kana lakum an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan Allah ya ce so da haka hankalin sayyidina Umar ya tashi hankalin wannan matan ita ma ya tashi saboda rikita rikitan da ke gaba yanzu ko ai ko karanta ma za a rika yi matan annabi kada ko ba ko ba ga za a rika cewa ba matar annabi kada ba yanzu ba ai wannan ya zama mu ko ba ga ba to akai ta dai addu'a sai ta addu'a ita Allah ya bi mata dan wannan kuskure ne kamar riga yi sai ga malaika jibril eh wane malaika jibril ya zo ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana gaishe ka bayan gaisuwa kuma Allah madaukakin sarki ya ce a gaya maka ka dawo da safiya a dawo da aurenta me yasa aka ce a dawo da ita barka ji abin take yi fa innaha kanat sawama qawama ta kasance ba ta rabuwa da azumi ba ta rabuwa da tsayuwar dare kaga wani abubuwan guda biyu sai Allah ya ƙara gaya wa mala'ika ya cewa ya gaya wa annabi wa innaha zawjatuka fil janna kuma ma matar ka ce a gidan aljanna ta ina za a rabu to annabi dama baya saba umarnin ubangiji ko yana saba nan da nan annabi ce a dawo magana ya ƙare sai daɗi kamar ya kashi sai na Umar ka gani ko to ita wannan matan da ake kira suna Safiya wanda Allah ne ya aiko cewa a dawo da aurenta to a wurinta aka samu wannan hadisi take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli fi subhati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin sallolin sa na nafilbili subha anan wurin shine sallan nafila an gani ko subha anan shine sallan sa na nafila kaka yi irin na wancan bawan Allah da yace subha akan sallaya an gani ko ba haka bane subha shine salla na nafilbili qa'idan wata rana manzon Allah zai fara zai sallansa a tsaye wa yaqra'u bis-sura sai ya karanta sura wa yurattiluha sai ya rattala karatun daya bayan daya kallon da annabi yake yi ba daya bayan daya yake karantawa bai alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmin a annabi baya karatu haka a sallah ma na nafila ballantana ta faralla alhamdulillahi rabbil alamin sai ya sannan ya ƙara ɗauka ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daki daki haka manzon Allah yake karantawa saboda mene fa'ar Allah subhanahu wataala da yake cewa warattilil qur'ana tartila arattala alqur'ani a karanta shi a rera shi malam a gani ko to wai rattiluha sai ya rattala ta ya rattala ta hatta ta kunu hatta ta kuna aqwala min aqwala minha har sai wannan suran ta zamanto tafi irin ta tsawo ta ninka ta tsawo idan ayan tana da zaka iya gama karanta suran a cikin minti biyu ko minti uku ko minti biyar ba dauki minti biyar in zaka gama karanta suran a cikin minti biyar to yanzu sai manzon Allah ya karanta ta tartilan har sai ta kai tsawon minti goma a nan sai manzon Allah yake yi daki daki mal daki daki daki hatta takuna aqwala min aqwala minha wannan hadisan Imam Tirmidhi ya ruwaito mana shi kamar yadda Imam Ahmad shi ma ya ruwaito wannan Imam Muslim ya ruwaito Nisa'i ma ya ruwaito mana wannan hadisi حديثي نغا بينا فاراوا دا كمان هكا حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن جريج قال اخبرني عثمان بن ابي سليمان ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت حتى كان اكثر صلاته وهو وهو جالس رواه الترمذي كاغني كو وانا حديث yana farawa da kaman haka malam tirmidhi yace malami na mai suna wane Al-Hassan bin Muhammad Za'faran shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wani malamin sa mai suna Al-Hajjaj bin Muhammad shi kuma ya samu wannan karatun ne daga wurin Jurayju shi kuma Jurayhin Jurayju din ne ko ya samu wannan karatun daga wani malamin sa mai suna Usman bin Abi Sulaiman Usman bin Abi Sulaiman din nan mutumin Makka ne kuma alƙali ne lokacin da yake raye a garin Makka Imam Ahmad ya ce wannan mutumin amintacce ne saboda haka ba mu da matsala da shi yana daga cikin dawakan malamai na shida na ilimin hadisi malamai da yawa sun yi karatu a wurin shi shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin wani malami mai suna abu salama abu salama yake cewa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na na Aisha yadda Allah ya kara tabbata a gare ta ita ce ta bashi wannan karatun cewa lalle lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yamut hatta kana aktsaru salatihi wa huwa jalis cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi wafati ba ma'ana manzon Allah bai rasu ba har sai da ya zamanto mafi yawan sallarsa da yake yi to a zauna ne saboda shekaru sun ja an gani ko shekaru sun ja dama ya an ce su tuna aw saba'una ne al'umman annabi ko ba ka ba dama can kenan fa da can kenan to yaya yanzu ina yanzu mutum ya gama ya rayu ya kawo ya kawo 50 to ya fara gode ma Allah ko ba haka bane ya fara gode tun tun zamanin annabi an ce mafi yawancin al'umman annabi shekara aha 60 70 ne 60 70 saboda haka da zaran ka ga mutum ya kai shekara 60 kaka ta yaji murna ta fanni kai ta mai addu'a Allah ya sa ƙarshen shi ya kyau ko ba haka ba saboda an ce tattun ausaba muna tattun ko saba'in za ka rayu ka mutu ɗaiɗai ku ne za su wuce daga haka kenan tun yanzu mu sai mu fara shiryawa ko ba haka ba to ga kuma nauyi da ke kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare duba aka ce ana saukar mai da wahayi na alkur'ani to da me za ka kwatanta sai kai tunanin kamar ana saukar mai da gidan sama a kan shi ya nauyin yake kai ya mafi gidan sama ba ya fi gidan sama na san karatun zai maka girma ga shi nan a ƙur'ani yawwa ga shi nan a ƙur'ani kar ma ka ce ni na kirkiro Allah ne da kansa ya faɗa ya ce mai nauyi ne mai nauyi ne karatun ƙur'ani to duk abin da kaga Allah ya ce maka yana da nauyi to ya wuce wasa Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan saqila mu za mu saukar maka da zance mai nauyin gaske sai annabi ya dauke mana nauyin yanzu gashi nan kaga wannan ya haddace Qur'ani wannan ya haddace wani ma yana kwanci haka a shingida akan gado sai ya riga karantowa ko ba ka bane ina nauyin kuma kai baka saka ce Allah ya karya ba Allah ne ya ce qawlan saqila ko ba ka bane an yi kuskure ne aka faɗa ka ina rahama da ƙauna da tausayi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauke mana annabi babba ne ba inna in ka koma gida kai tabiyawa kana ƙara nazari tukunna dan ka san wani karatun ya zo maka haka sai to Allah ne ya faɗa inna sanulki alaika qawlan taqila mu za mu saukar maka da zance mai nauyin gaske ya fi gidan saman da nake gaya maka abin da Allah ya ce mai nauyi ne to karka so ga nauyin to amma annabi duk sai ya dauke mana nauyin mu wani hayye sauka ma bai ma san wannan nauyin Qur'ani bai sani shi kawai abin da ke daukan shi shine Allah ya ce wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir ai saboda annabin ne ka gani ko kar ma ka je gida ne ke ce ai ga wata aya wannan karanta maka din na san su Allah wanti ba Allah ka yafe mana an gani ko to ga nauyi na alkur'ani da ke saukar ma manzon Allah sallallahu ga nauyin al'ummarsa ga kwaramniya da mutane suke wannan ya kunno mai wannan wutan wannan wayannan munafik gashi yana tare da su su kunno mai wannan wutan ko ba haka bane yana munafikan nan ba a gaban annabi duk da su suna zazzaune haka suka riga ma annabi sai su je su ga ma kafirai ai gashi gashi gashi gashi ko ko su ma kullo wani abu duk a gaban annabi duk ake wani amma annabi bai taba cewa wannan da wannan da wannan da wannan da wannan duk munafukai ne a yanka wuyansu ba annabi ta faɗa ya dai kira mutum kwara ɗaya cikin sabbansa da ya kira sa suna Huzaifa ko ya kira Huzaifa ya ce Huzaifa zo na gaya maka munafikan al'ummata annabi Allah ya gaya mu yace kaga wani da wani da wani da wani sai da manzon Allah ya kirga su su 70 yace dukkan su munafikai ne to a kashe su a manzon Allah ya sha in da a kashe su kuma sai kafirai su fara cewa to ya gama da wayanda ba su yi imani da shi ba aha yanzu ya koma ma yana kakashe wayanda suka ce sun yi imani da shi domin illan munafiki shine zai nuna maka ɗari bisa ɗari yana tare da kai ɗari bisa ɗari kai wani ma ba sai ya riƙa yi maka gaman ya goya ka to amma annabi bai ce aka yi ba annabi kuma duk ya san su ya gaya maku zai ba ya ce duk ta gan su ne Uzaiba ya ce da kashe mayu mana an mai ce a kyale su kyale su to daga nan sai sai na Umar ya zo ya samu Uzaiba ya ce ma Uzaiba Allah ni ma ga yamu ga yamu su ya ce a yanzu kana son in tona asiri da manzon Allah ya gaya mu abinda annabi ya ce min sirri ne ya ce dan Allah ya haƙuri dan Allah ya haƙuri ba zan ƙara ba amma zan maka tambaya guda daya ni ina cikin su zai ba yace a baka cikin su yace to alhamdulillah alhamdulillah daga nan sai sahabbai suka koma idan mutum ya mutu aka ga Huzaifa ya zo ya bi sallan gawansa sai a tabbatar ba munafiki bane amma ga Huzaifa ya ke zuwa ga an yi rasuwa ce a to sai kun dawo ina da uzuri sai sahabbai duka sai a ta zukewa ce ba za a je ba yana ishara zuwa kai duk wanda za ka yi mu'amala da shi idan ka ya zama tawa buɗe ba kowa ba ne za ga yana zuwa shagonka a matsayin mutumin kirki an gani ko 'yan kasuwa malam salisu malam muhammad malam ibrahim an malam adamu buɗe idan ba kowa ba ne zai shigo shagonka yana maka dariya yana maka murna cewa a shagon ƙanki shagon wasu fa a zuciya bai kai ba bakin ciki yake da zai samu logon da zai iya karya ka zai karya ka to har wurin karatu ma haka ne ka yi tunanin wani yana tare da kai ɗari bisa ɗari a'a wani munafiki ne wani ma ɗan leƙen asiri ne wani ba haka ba wani jami'in tsaro ne ya zo ne ya ji yaya karatun ka yake kana zagin gwamnati ya je ya sa a kama ka duka a wurin karatu haka abubuwa suke fa Allah dai ya fi mana Allah ya fi shi yasa ya zamanto amana kawai malami ya tsaya kan amanan shi karatu ya zo ka karanta karatu ci gaba dan baka san wayanda suke gaban ka ba su wane ko ba ka ba a gaban kan akwai wanda ya dama ka ilimi kuma ya shanye in ka kauce hanya shi ya sani tara kun gani ko Allah ya fi mana Allah ya fi mana suke cewa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi wafati ba har sai da ya zamanto mafi yawancin sallarsa a zaune ne saboda nauyin na da yawa an gani ko nauyin na da yawa Allah ya fi mana Allah ya fi mana ba ganin wasu za a ga da kananan shekaru za a ga kurkura duk ya rurrufe su da ya sa ɗawainiyan yau da kullum ɗawainiya wahala malam nauyi in yana kan mutum haka za a ga mutum nan da nan malam ya su kurkushe sosai ka tsaya kalla sosai Allah ya fi mana hadisi na gaba yana farawa da kaman haka حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته رواه الترمذي wannan hadisin yana farawa da kaman haka malam tirmidhi yace malami na mai suna ahmad bilmani shi ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna isma'il bin ibrahim shi shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna ayub shi malam ayuban nan ya samu wannan karatun daga wurin nafi' nafi' kuma shine entaccen bawan sayyidina umar bin khattab an gani ko bawa ne sai na umar yace na yanta ka to kaga duk da yantaccen bawa ne an san bawa ne bai hana yaron sayyidina umar na cikin shi ba ya zauna gaban wannan bawan ya koyi karatu ba bari ka gani an ibn umara kaga an nafi an ibn umara an karbo daga wurin nafi ko ayuba ya yi wannan karatun a wurin malamin sa mai suna nafi shi ma nafi ya karbo wannan karatun daga wurin abdullahi bin umar ne haka ne kenan abdullahi shi nafi ya yi karatun a wurin yaron sayyidina umar ne ba yaron sayyidina umar yayi wannan karatun radiyallahu anhu ma yaddan Allah ya kara tabbata a gare su gabaki ɗayan su amin mu ma yadda da mu kala yake cewa shi abdullahi bin umar sallaitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saurara ka jiran sallolin raka'ataini qabla zuhur nafiloli raka'a biyu kafin ayi sallan azhar wa raka'ataini ba'daha nafila raka'a biyu bayan sallan azhar nawa kenan hudu to mu je gaba wa raka'ataini ba'da al-maghrib da raka'o'i guda biyu bayan sallar magriba ka gani ko ba a ce kafin sallar magriba ba an gani ko rigiman wayannan malaman nan ko masu cewa da zarar rana ta fara za a yi nafila to shi da annabi bai yi ba amma an yi nafila a gaban manzon Allah kafin a yi sallar magriba bayan rana ta faɗi bayan an kira sallah kenan amma annabi bai ce komai ba amma shi dai manzon Allah baya yi sai bayan an yi da sallar magriba sannan yake yin nafila an gani ko warakatai ne bayan magrib raka'o'i guda biyu bayan sallar magriba nawa muka samu wa raka'ataini wa raka'ataini bal maghribi baiti a gidansa yake yi ka gani bayan sallar magriba manzo Allah sai shiga gida ya ƙara yin nafila raka'a mu je gaba wa raka'ataini ba'da al-isha'i fi baiti da raka'o'i biyu bayan sallar isha'i a cikin gidansa nawa an samu raka'o'i guda takwas wannan sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane nawa ke yi ba da yawa bari mu je ga wani nan za ka ga wani kuma na gaba مالي يتي ترمذي حدثنا حديث نغبا حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال حدثني حفصه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين هنا يطلع الفجر وينادي المنادي قال ايوب واراه قال خفيفتين an gani ko malam tirmidhi yace wannan karatun na same shi wurin malami na mai suna Ahmad bin Mani shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna Ismail bin Ibrahim shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna Ayub Ayuba kenan muke cewa kasar Hausa shi malam Ayuba ya samu wannan karatun daga wurin Nafi' bararren bawan Sayyidina Umar din can da muka wuce shi ma ya samu karatun daga wurin Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu ma yake cewa haddathani Hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna Hafsa wacce kenan yarin yawa matan yarinyar Sayyidina Umar din ita ce Hafsa din cewa ta ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yin yusalli raka'ataini yana yin nafila raka'a biyu hina yatla'ul fajr yayin da alfijir yake fitowa wa yunadil munadi sai mai kiran sallah ya kira sallah an gani ko wannan kaga sai ce qala ayu qala ayu ko malam ayu yake cewa wa urahu qala kafibataini ina zatan ya ce sauƙaƙa ka san sallan da ake yi bayan an kira sallan asuba na ƙarshe din nan za ga da sauri da sauri ake yi ko to mutanen mu da yawa ana yin kuskure gaskiya wani kawai za a ga ya ka Allahu akbar wallahu wallahu wallahu sala'a ba da sauri sauri ake bi kamar yadda mutanen mu suke a kaga in aka ce manzon Allah ya yi sauƙaƙan sallah ya kenan a shi ne sallan azhar ɗin wani ko eh dan Allah ko ba ga wani malam aka ce manzon Allah ya yi sallah sauƙaƙa to ai shi ne mene sallan azahar ɗin wani na kan abiyin ba shi ne sallan azahar ɗin wani an gani ko duk da dai mun san hadisin da zai zo kwakwalwanka yanzu shi ne hadisin da na aisha radiyallahu ta'ala ana suke cewa tana ganin ma kaman manzan allah baya karanta fatiha tana ganin kaman ba ce ba baya yi ba domin da haka ne da maganan malaman nan da ba su taso ba cewa manzan allah yana karanta a raka'an farko yana karanta qul ya ayyuhal kafiruna a raka'a ta biyu manzon Allah yana karanta qul wallahu ahad a wannan sallar rakatun fajr nan da kake gani ana yi amma mutanen ana yi ne yanzu to amma ruwaya ne dai yafi shahara musamman mu a nan arewacin Najeriya shine ruwayan cewa Fatiha kawai ake karanta shine ruwayan da yafi shahara ko in mun fara mu wata za ku ga wannan ruwayoyin an gani Allah dai ya raya mu ya Allah ya raya mu kuma ya ci gaba da amfanar da al'umma ko ta dalilin mu amin to ka gani kenan hadisi na gaba yana farawa da kaman haka hadisin yana cewa حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثني حفصة بركعتي الغداة ولم أكن arahuma minan nabi sallallahu alaihi wasallam shi dan wancan hadisin da muka wuce ne wannan hadisin yana farawa da kaman haka malam tirmidhi yace malami na mai suna kutaiba bin sa'ad shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma yayi wannan karatun ne wurin malamin shi mai suna marwan bin muawiya al-fazzari shi ma yayi karatun ne wurin malamin sa mai suna ja'far bin burqan burqaq shi ma yayi wannan karatu ne daga wurin malamin sa mai suna maimun bin mihran maimun bin mihran abu ayyub alam an ce babban malami ne da yawan bautan Allah kamar dai da Hausa yanzu kace dan dariƙa ne yana da yana da kwarjini wurin manyan manyan malamai kamar da Hausa kace manyan manyan malamai suna girmama shi ana darasta shi shi Maimun bin Mihran kaga a kasar Hausa haka ce suna mutum Maimun yaya malam sare su sai kaga an fara kallon ka kuma ko ce ko dai Maimuna ake so a ce ne Maimun sunan shi Maimun ka gani ko maimun kaga nashi babu takuran nan ne kawai ita mace mace sai a ce maimunatu an gani ko kuma sunan ka san mai ma'anar shi irin mai albarka din nan eh ai maimunatu mai albarka ta mace kaga wanda ya aure maimuna malam sai albarka ya ta bulbulowa ko ba ga bane an gani ko malam yawa Allah ya ba mu yi tsiyarawa aha to shi maimun bin mahara din nan ya rasu a shekara ta 117 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan karatun ne shi ma daga wurin Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar yake cewa ni na kiyaye daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rak'o'i guda takwas raka'a biyu kafin sallan azhar raka'a biyu bayan sallan azhar raka'a biyu bayan sallan magriba raka'a biyu bayan sallan isha'i shi sayyidina Abdullahi bin Umar din yake cewa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna na Hafsa ta gaya mun cewa manzon Allah kuma yana yin rako'i biyu kafin sallan asubahi amma ni ban gani ba kaga wannan dama manzon Allah a dakin shi yake ka gani ko da kafin fajiri manzon Allah a dakin shi yake saboda mene manzon Allah ya ce mana kar mu musulmai ba ko ba haka ba mun samu daga can wurin manyan mu ko hadisi har yazo kanmu cewa kada mu yadda mu mayar da dakunan mu ya zama kamar makabarta kabe suka ce kamar ya makabarta eh to a ya zama to ba yin sallah a ciki ko ka taba gana shiga makabarta na yin sallah ne ai ba yin sallah makabarta ko ba ta sai da inda lalura ko sai da inda lalura amma ba za ka zo makabarta ka shimfida da kuma ba ka ce za ka yi sallah azhar a ba su ba su an gani ko saboda haka manzo Allah ya ce kar a mai da dakuna zaman to kamar makabarta rika yin salloli na nafilfili a cikin ɗakinka sallah ta nafila a ɗaki ta fi sallah a masallaci na nafila kai da za ka yi nafila a ɗakinka ni na zo nan masallaci ne nafila ladan da za a baka sai ya fi nawa saboda mene ka bi karantarwan annabinka an gani ko kuma wannan shaidan wannan ƙasan ɗakin naka za ta yi shaidan ka ranar lahira cewa yi wannan yana yi ka gani ko Allah ya fi mana Allah ya fi mana ya ce ni dai ban gani ba tunda dama a daki yake yi a gani kuma ba za ka je kana laika annabi da asusu ba ba ko zai yi ne ba zai yi ba Allah ya fi mana za mu iya ci gaba ko mu tsaya nan to za mu tsaya nan saboda lokaci a ko mu ɗauki wannan guda ɗayan to za mu tsaya nan ɗin gaskiya saboda kar ya zama tun muna kuɗi ba ko kuma ina ganin yan wani abin da za mu iya ɗauka kenan abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bar lada wannan muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi niman maula wa niman nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh in akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa masa in babu kuma sai mu haƙura mu yi sallah kawai almajirin ku malam Muhammad Sani a'a babu al'asar yawwa yawwa akwai ruwayan da ya ce haka ɗin akwai ruwayan za mu zo kan shi za mu zo akwai wanda ta faɗa haka akwai ruwayoyin da ruwayoyi ne mabambanta juna a hankali za mu zo kansu insha Allah insha Allah akwai wannan ɗin balantana kuma ita sallah ta nafila ba ta da iyaka da abinda gwargwadon abinda Allah subhanahu wataala ya baka dama gwargwadon abinda za ka yi an gane wannan ɗin kuma ba matsala wannan ba matsala wannan sun zai iya zuwa masallaci da wuri ya yi raka a hamsin ma za a karɓa ya yi sosai shi Allah ba ruwan shi Allah zai ka akwai wannan ruwayan ba mu zo kan shi insha Allah wa alaikum salam ya shigo bayan masallaci ba shan tsawon baya hanyar har gobe kara har gobe zaka ce ana koren shi rage-rage akwai masu sana'a ne Allah ya fi nan wato ita wannan nafila raka'a biyun da kake gani ladanta yana da tarin yawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum Allah ya bashi dama ya iya yin wannan nafila raka'a biyun kafin sallar asubahi to ya fi masa al ya fi masa alherin duniyan nan in kana neman mai arziki kaga wannan mutumin da yayi nafila raka'a bi kafin sallan asubahi to shine number 1 saboda lada da arziki da ke kunshe a cikin wannan nafila saboda haka yasa kaga mutane ido rufe ana neman ta kawo ga abin da aka ce ana neman shi ido rufe sai yanda aka samu ke ko ba haka ba to amma dai duk da haka musulunci ya ce in mutum zai yi haka to sai ya yi baya ba cikin masallaci ba koyi a gidan shi ya taho nan masallaci ya ji an fara sai ya sallan shi a gida sai ya taho ko kuma ya zo ya tsaya a wajen masallaci ba cikin masallaci an gane wannan ko kuma musulunci ya kawo ma mafita ya ce wanda bai samu daman yin wannan nafilar raka'a biyu ba kafin sallan asubahi to ya yi sallan asubahin shi bayan rana ta fito sai tashi ya nafilan shi raka'a biyun Allah kuma zai rubuta masa ladan amma mafi yawancin mutanen mu ba a yin haka saboda wani ma ba zai ma samu daman yin ba saboda daga wani nan ya fita ya wuce shago an gani ko kuma mutanen mu wasu ba su da wayewa da zaran sun ganshi ya zo shago karfe bakwai ko bakwai da rabi yana yin nafila yana yin raka'a biyu sai a cika gani ba ma ya yin sallan asuba sai ya sai karfe bakwai ka gani sai a fara zai a fara gulmanka wani ma ya ce ma ai abi aka bashi cewa kai ya rika yin sallan asubahi sai ya zo shago saboda kakan mutanen mu akwai matsaloli Allah kuma wani ya gwada ya gani in bai wannan maganan ba shi ka gani ya ji ya karbo wani lakanin an ce ma kar ya sallan asuba sai ya rika zuwa shago Allah ya fi mana Allah ya fi mana to amma dai duk da haka mu da muke zuwa karatu a hankali a hankali sai mu rika gyarawa kuma muna faɗakar da wasu amfanin wannan karatun shine kai da kaji ka iya gyara ma wani kar kai tunanin wai kawai kaji wai ka rike shi kai kaɗai a mu ba don haka muke karatu ba muna wannan karatun ne saboda mutane su ji su ma ya zamanto sun tafi sun ilmantar da wasu ka zama kamar fitilla ko torchlight muke da suna kendir idan aka kunna guda ɗaya ka zo da kendir guda ɗari ba za ka iya kunna su da shi ba ba haka ake son karatu ya zama wannan ya ji ya je ya gaya ma wancan wancan ya ji haka haka haka haka sai a rage yawan jahilci a cikin al'umma Allah ya fi mana wani tambayan wa alaikum salam jam'i ko ko daidai to kaga mu abinda zamu gaya maka hadisin yana magana ne kan jam'i domin hadisin cewa yayi hadisin yana magana kan jam'i a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko an yi daidai ko ba an yi jam'i mu ba ma ne manzon Allah cewa yayi istaghfiru li akikum ku nema ma ɗan uwanku gafara ku mutum ɗaya ka ce ɗaiɗai nake magana yanzu istagfiru ka gani ko istagfiru li'akiku ku nema ma aha ɗan uwanku gafara ku fa innahu al'ana was'allaha lahu tasbita sannan ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi wurin mai da jawabi ka san za a tambaye ka cikin kabarin da mala'ikun ana watsewa kawai sai ga wasu mala'iku malam katin katin malam hannun guda ɗaya yaya zan ga ya fi bangon nan hannun shi guda ɗaya ya fi wannan bangon daga nan haka haka hannun shi katin katin ne mala'ikun ba in gaya maka za su tashar da kai tambayoyin ga sunan tun anan duniya kowa ya san su kafin ma ka je lahira na farko wane ne ubangijinka wane ne annabinka me kake faɗa kan annabin wa'annan su ne tambayoyi farko da za a fara yi ma mutum to shine manzon Allah ya ce was'alu lahu tasbita ku roƙa masa Allah ya tabbatar da digadigensa ya iya bada ansa baka ga Allah ya faɗa wannan kalma a cikin Qur'ani ba ko ko ai Allah ya faɗa kan wannan maganar ne ai yusabbitu Allahu alladhina amanu aha ina aramomi dai na rubutu an zo kanku yusabbitu Allahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء haka Allah ya faɗa cewa Allah yana tabbatar da wanda ya so ya iya ansa wannan tambayoyin wane ne ubangijinka Allah wane ne annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama me kake faɗa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne Allah ya aiko sa da sako na annabci muka yi imani da shi muka bi sa in ka iya faɗan wannan to abin da zai biyo baya mai sauki ne shine mene sallah za a tambaye ka sallah za a bude fal din sallanka idan mutum ya shekara sittin to za a bincike shi na shekara arba'in da biyar a ƙadara cewa shekara sha biyar bai balaga ba za a bincike shi tun daga rana na farko yaya kana yin kayi sallan azhar la'asar magriba isha'i asubahi a je layi na biyu haka za a jujjuya takardar ana budewa yau ɗaya ga wata gobe biyu ga wata azahar da azahar magariba isha'i ka yi sa akan lokaci ko ba akan lokaci ba in ba akan lokaci ba ne an ja layi zaka sha duka nan ka gani ko haka haka za a yi ta budewa ana budewa ana bude ga ranar nan da kake yin sallah ka je wurin fati kamar ce ma sallah ma tun da aka haife kake yau zaka dan huta inna zai ga mutun ya ƙara zai ga mutun ya inna lillahi haka za a yi ta bi har zuwa ranar da ka mutu har zuwa ranar da ka mutu sai an duba yaya maganar sallar ranar ka mutu kafin lokacin sallah ko ka mutu bayan lokacin sallah ya yi kakiyin sallah wahala ya zo to yanzu sai manzon Allah ya ce istaghfiru li akiku ku nema ma dan uwan ku ku jam'i ne ban sani ban kuna dan gane magana na mas'ala ne ta larabci wannan yare ne larabci ko da Hausa in na ce ku mutum ɗaya nake nufi ai ba mutum ɗaya ba ne ku nema ma ɗan uwanku gafara kenan ku da kuka zo makabarta ko ba haka ake magana ba ku da kuka zo makabarta ku nema ma ɗan uwanku gafara was'alu lahu tathbita ku roƙa masa Allah kuma Allah ya bashi ikon mai da jawabi shi yasa zaka ga iyayen mu su zo suna addu'a su ce Allah ya bashi ikon mai da jawabi ko ba haka ba sai ka haka iyayen mu suke roƙa mu Allah ya ba wannan mutumin da ya mutu ikon mai da jawabi filla filla ga an hada kuma Allah ya hada shi da mala'iku rahama ko ba ka za ka yin addu'a ba was'alu lahu tathbita manzon Allah sai ce kun san me yasa fa innahu al'ana yus'alu yanzu nan za a fara tambaye shi yanzu to kaga ka tsaya kana cewa wai a dai dai dai dai ne ko jami'i jami'i wannan matsalan ka ne matsalan ka ne wannan mu dai larabci mun ji an ce kum kum istaghfiru li akikum dan uwan ku ku nema ma ɗan uwanku gafara idan wanka ya mutu kace baka so a masa addu'a ruwanka amma ni ina fada ina ƙara maimaitawa in na rasu a tsaya a yi mini addu'a jami'i a taru a yi min addu'a a ta karantowa Allah ya fi mana Allah ya fi haka ni nake so kai ma dan uwanka ya rasu baka son a masa addu'a sai ka ce a a kalla gabas kama ji wani rainin wayo da rainin wayo ne ni wanda nake ganin shi rainin wayo ne a kalla gabas kuma nau ba haka yawa Allah zai yaje mana saboda haka kai tun yanzu ka fara barin wasiya in za a kalla gabas ne maka sai in za a maka jami ne shi ke ba fa abin rigima ba ne wanda yake so a masa addu'a a masa wanda baya so ku kyale shi mana ko in yan wanda sun ce ba sa so ka kuwa da kyale shi in abokin ku ne ya rasu kuma ba kwa sanya je ya sha wahala ku tsaya ku kuma ya rasu ko da yan wasu ce ba sa su ce na ruwan an yanzu ba gawa ba naku bane ya zama na Allah Allah an sa shi a rami ko ba haka bane ya zama na Allah ko in ba tsaro ba su dauka su kai gidansu mana sa kan gadansu ko yanzu ya zama yanzu ya zama na Allah shikenan Allah ya fi ma so ba wani abin rigima bane kowa ya dauki fahimtar shi ba wani tambayan da za mu yi addu'a اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين على أيام والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين